همة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرات بر الرحيم إلهنا تعلموا عن خلقي أحنا عليهم من الدهر مني والبعيد كما دنك وما فيك مما فيك يبدو فصاحا قطع حديثي للسمير يصابنا له الرأس والمحيا وكالكريم وبطني ورجلي والفؤاد وما هنا مكارفتي أو كاهني ثم داني وكلي لخير الخلق بل المجاهنا ولحمه والأولاد وصحر ثم ما هواء ولي الكون وما كان جاجلا جاز تركت عن دهري بطعام محمد ومن كان للمختار أن قد آمنا فما عرف أيام ربعي وما دراي كما هي مستاكا أحمد قاطنة وأحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكهم كالجواهنا بكمريات أو كنت قبل تعارف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا بذاك بدا التشتيت من نحو سره وعلقت من ذاك الزمان إلى هنا على باطن أسرار ألقى ثلاثه ما للآل أو من كان للبدر كاملا ضرامي وشوقي للنبي الذي محى مسيحة والحب في ذاته فراق حبيبي حبيب الله طاح محمد وذاك دواء القلب إن ضاق أو مرض ما حبته قوت القلوب وراحة من الهم والأهضان والحب مبترى ألا يا رسول الله وجهت وجهتي إليك فكل الدهر عريض عرف ألا يا رسول الله وجهت وجهتي إليك ما كل الجهاء عريض عراد فلا حجة إن إبات سواكم إذا العبد والمطلوب ذاتك والغرب فما لي إلا أحمد وسحاب وذلك كالنصف لا يزال وينقلب أبو بكر العالم إمام وسيدي أبو حفص الفاروق للدين قد نهت وعثمان النورين والليث سيدي أبو حسن والحب الدهر يبتلى عليه سلام الله ثم سلامه بها أعتني فوق الحجيج ومن عرف عليه صلاة الله ثم سلامه بهذا نسيم حب أحمد قد رحيم عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن أمسكوا دين النبي ومن قبض حق الرداء العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره والدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله
mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ara mana lafiya da rayuka maka ƙara tsanta kawuna mu a wajen nan domin mu ƙara nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiyar mu da samun sayyidul wujudi wa alamun shuhudi maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko domin ya kasance rahama ga talikai baki daya da fadin sa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wai ma aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai dan ka kasance rahama ga dukkan talikai hakika mawalidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwa waje ne wanda yake kamar makaranta ce ta al'umma wanda ake ƙara sanar da mu wane ne manzala sallallahu alaihi wasallama menene girman manzala sallallahu alaihi wasallama yaya inayar Allah tabaraka wa ta'ala take ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a dasa mana soyayyarsa a kuma gaya mana wa'insu abubuwa daga cikin halayyarsa domin mu ɗauka mu kwaikwaya mai koyi da su shi ne annabi ko kace shi ne a halittar Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi itina'i da dukkanin lamuransa sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna mishi kulawa kulawar da bai yi ba wa wata halitta ba daga cikin halittunsa sallallahu alaihi wasallama wato alal wajhi misal manzala sallallahu alaihi wasallama da aka haifa a garin makka to garin da Allah tabaraka wata'ala ya sanya za a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Allah tabaraka wata'ala ya ba wa wannan garin wani irin kulawa na daban ya zaɓi wannan garin ya zamanto shine gari wanda Allah zai ajiye gini ya ce wannan ginin nawa ne inna awwala baitin hudiya lin-nas lillazi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا saboda me Allah ya ce shine daki na farko guri na farko a doran kasa baki daya wanda Allah ya saka mai tubali ko yasa mala'iku suka saka mai tubali ba dan komai ba wai shine garin da zai zamanto cewa za a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan garin yana da wani kulawa na daban a wajen Allah shi sa malaman tarihi sai da suka irga an gyara ka'abar nan da tsakanin rushewa da sabantawa da gyara ta sai da aka samu marhala ɗaiɗaiɗaiɗai har marhala goma sha hudu ana gyara ka'abar nan domin kawai a girmama gurin ko garin da za a haifi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bari ka'abar ita kanta Allah yana kula da ita ne saboda me saboda gari ne wanda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu mun san shahararren kisa na Abrahata lokacin da yayi kokarin ya zo ya rushe ginin Ka'aba Abrahata yana hasada ga Larabawan Makka domin duk shekara ana zuwa a zo a yi haji a zo a yi dawafi a garin su suna samun kudaden shiga saboda haka a garin da yake sai ya gina katotan gini ya tura da wasiƙa zuwa ga manya-manyan sarakunan duniya waɗanda suke kan addinin nasara ya ce musu ku zo ga gini na namuku kwatankwacin irin wancan gini na mutanen maka domin mu karkato hankulan mutane daga wannan guri ya dawo gurin mu ake yi labari ya ishi ɗaya daga cikin mutanen maka ya bi dare ya je wannan wajen ya rushe wani ɓangare na daga wannan ginin da safiya ta yi a suka ga haka aka ba shi labari ɗaya ne daga cikin mutanen hijar zai zo ya aikata wannan aika-aikan ya ce toko lallai sai na je na rushe wannan ka'abar da suke alfahari da ita ina so mu zo mu an nishar yadda Allah yake kiyaye dukkan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya tura wa wa'annan sarakunan da ya aika musu da wasiƙa da agaza mishi da wa'insu kurunduna na yaƙi ya tinkaro maka da rundunar yaƙi da ba ta gaza mutane dubu ashirin domin tare da kuma fil ne jiwa tare da giwa domin a zo a rushe wannan ɗaki na ka'aba yana towa a kan hanyarsa ya zo wajen wata ƙabila ya yi ƙoƙarin bari ya zo ya hallaka suka ce kai kafi ƙarfinmu ba za mu iya da kai ba sai dai mu ce za mu baka tukuici mu haɗa ka ɗaya daga cikin mutanenmu wanda ya san hanya ya zo ya tafi da kai ya nuna maka hanya hakan shigo garin maka sunan wannan mutumi ana kiran shi da abu rigal suka to tare da abu rigal akan hanya mutuwa ta kama abu rigal ya mutu a nan wajen da ake yin arafa a yanzu tun daga wannan lokacin kafirai da dukkan larabawa suka ɗauki mausin suka ɗauki gurin nan kamar wani iri in shekara ta zagayo za su je su taru su ta jifan wannan kabarin shi za a cikin yawa-yawan waƙoƙin larabawa za ka ga cewa suna yin istishadi da wannan abun wanda daga cikin suna cewa iza ma talfarar zaku farjumuhu karajimin nasi kabra abi rigali idan farazzak ya mutu ku jefe shi kamar yadda mutane suke jifan kabarin abu rigal wani kaulin za ka ji wani mawaƙin yana cewa wa'arjumu kabarar fi kulle amin karajimin nasu kabra a biri gani zan ringa jifan kabarin makin nan na wadin shekara kamar yadda mutane suke jifan kabarin abu rigan saboda haka aka to har ya kusa maka ya buga haimansa a wannan guri da ya buga haimansa a wannan gurin sai ya tura dakarun yakin sai ya ce ku je ku tattaro min dukiyoyinsu duk abin da ku gani ku to da shi domin su gane cewa rundunar yakin nan da ta tankaro su ba fa karamar runduna ba ce ba da aka je suka yayo abin da za su tawo da shi daga ciki suka tawo da raƙuma guda 200 na wato kan ainihin abdul mutsalabi kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin wannan abin da ya afku ya to da ya to abrahata da ya ganshi abdul mutsalabi mutum ne kyakkyawa mai cike da kurjini Allah ya mai haka ne saboda zai zamanto kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ya ji san shi a zuciyarsa amma yana jin tsoro ya ta mai tsaye idan ya tashi mai tsaye dan girmamawa girman sa ya wada wajen wayannan dakarun yakin nasa saboda haka yace a zo a zauna da shi kusa da shi a samu mai tafinta aka ce Abu Abra ta yace a ga mai me yazo da shi yace na zo ne in ga maka cewa a ka turo rundunar yakinka sun zo sun sace kayayyakinmu a ciki an to da raƙumana shi ne na zo na biyo sawun raƙumana sai ce a gaya wa abdulmutsalabi daga ganinka da ne na ga alaman mutum ne kai mai kamala da kaifin hankali da dattako amma da ka bude baki kai magana sai ka waɗe a gabana ba nauyi saboda kai ne shugaban jama'ar ku na yi tunanin za ka zo ka bani haƙuri saboda ka san kudirin da ya kawo ne nan na zo ne don in zo in rushe ɗakin da kuke bautawa amma kuma kai kuma ka zo kana magana akan dabbobinka da ya duba sai ya ce sai ya faɗi kalmar nan tashi shararriya ya ce ana rabbul ibli wa inna lil baiti rabban sayumna'u ya ce ni ne ubangiji a ni ne ma'abocin a wa'innan raƙuma shi ko wannan ɗaki yana da ubangiji da zai kiyaye shi ya ce to haka ce eh kana ganin kuna da wanda zai iya kiyaye ce eh kuwa ya ce to a bashi raƙumansa ya koro raƙumansa suka to ya to cikin gari ya tara jama'a ya ce to jama'a wannan mutanen fa sun zo da rundunar da ba za mu iya musu ba saboda haka ku mu tashi mu bar musu garin su zo su yi abin da za su suka hau kan tsaunuka suka koma aka to aka tunkaro da giwa idan aka zo aka fuskanta da ita ɗakin ka'aba sai ta zauna amma idan aka ɗaga ta ta fuskanci yemen sai aga ta tashi ko in ta fuskanci inda suka fito sai aga ta nufi wajen aka dake ta aka dake ta in an in ta fuskanci ka'aba sai ta zauna suna cikin wannan yanayi ne Allah tabaraka wataala ya turo da wayannan tsuntsayen da ya ga mana a cikin suratul fil suka zo suka halakar da su idan wannan zai koya mana wani karatu zai koya mana kulawar Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da duk ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai wato garin da za a haife shi ɗakin ka'abar da aka ajiye a wannan garin Allah yana ganin girma da karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bari a keta haddin wannan ɗakin ba kulawa da Allah tabaraka wata'ala ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ɗauki cikin sa sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji yayi yayi izini ga dukkan matayen da su ɗauki ciki a wannan shekarar kada wata mace ta ɗauki cikin mace saboda mai za a haifi namijin mazaje don haka duk wanda zai zamanto sa'ansa a shekara a zahiri to ba za ta zama mace ce ba sai zai zamanto namiji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai Allah ya saukar da wani irin aminci a doron ƙasa wanda tun da wannan amincin da aka samar a lokacin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa haihuwarsa tun daga wannan lokacin ba a ƙara samun wannan amincin ba kuma ba a tunanin za a samu wannan amincin har duniya ta tashi shi ne wani irin aminci shi ne amincin da ba a taɓa ji an haɗu da ga kura ga akuya kuma an zauna lafiya amma ranar da aka ɗauki cikin manzala sallallahu alaihi wasallama sai ga kura ta da akuya sun haɗu sun yi tsalle wannan tana yi wa wannan bishara an ɗauki cikin hasken haske wa rabbul ka'abati ina wa rabbil ka'abati ina rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba wannan aminci ba a taɓa samun irin wannan amincin ba sai da saboda za a za a haifi Muhammad al-Amin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da aka haifo shi sallallahu alaihi wa sallama kulawa da inaya ta manzo Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanya babu wata wanda za ta zamanto unguwar zuman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa'insu manyan mata masu girma a fadar Allah irin su Asiya irin su Maryamu sannan matayen aljanna bayan an haife shi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam domin Allah ya nuna maka inaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'adar larabawa suna kai ƴaƴansu a ƙauye domin su tashi da irin rayuwar ƙauye su iya gwagwarmaya ta rayuwa saboda haka su mutanen ƙauyen suna towa su zo su ɗauki 'ya'yan da za su zo su shayar da su domin su samu kuɗaɗen kashewa sai da alimatu sa'adiyya tana cikin wannan karamkar amma an riga ta shigowa garin maka saboda dalilin ita jakin da take take kansa kanjimamman jaki ne ba shi da wani karfin da zai iya sauri kafin ta karaso duk gidajen masu kudin maka gabaki daya an riga an je duk wanda ta haifi da a wajen ko a wajen da a wajen an dauke idan suka shiga gidan sayyidina abdullahi sai a ce ai mahaifinsa ya koma ga Allah sai ce to ba su iya ba saboda sun san ba za su samu wani abu ba na kudi ita da ta zo da ta kewaye duk inda ta je an riga an dauki jarirai sai aka ci mata sauran jariri guda ɗaya wanda shi mahaifinsa ya koma ga Allah maraya ne ta ce bari ta ɗauke shi da ta ɗauke shi suka towo abinda zai baka mamaki jakin nan da aka wuce shi shi ya fi ko hawan da aka yi da manzon Allah nan da nan hantsar jakin nan ta cika ya samu ƙarfi sufofinsa suka fita daga dukkan irin wa'annan sufofin nasa na da suka iso gani jakin nan na ta ya riga kowane jaki isowa abinda zai ƙara baka mamaki da kulawa da Allah yake manzo Allah jakin gidan da wai su annabi suke idan ya tafi kiwo maimakon ya je ya ciyo ciyawa ciyawa ce take zuwa gurinsa domin ya ci ba ta ba ta so ya wahala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam Allah yana kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai lokacin da yake shekara shida Allah ya aiko da mala'iku suka zo suka kwantar da shi sallallahu alaihi wasallama suka tsaga kirjinsa suka fitar da wani bakin nama suka ce wannan shine hazzin shaidan sai ɗaya daga cikin mala'ikan ya gaya wa ɗaya mala'ikan ka auna shi da mutane goma manya-manyan bayan Allah na al'ummarsa aka auna shi ya fi su rinjaye ya ce a auna shi da mutane ɗari aka auna shi ya fi su rinjaye ya ce ka auna shi da mutane dubu aka auna shi ya fi su rinjaye sai ɗaya mala'ikan ya ce bari idan za ka haɗa halittun sammai da halittun ƙasai a kiffa guda ɗaya ka ajiye wannan bawan allah a kiffa guda ɗaya sai ya rinjaye su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulawa da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko shi zuwa gabanin ya aiko shi yana ɗan shekara ashirin da hudu muna ɗaukan abin daki-daki yana ɗan shekara ashirin da hudu zuwa ashirin da biyar sai da khadija bisa shawarar mutane ta yadda za ta sa manzala sallallahu alaihi wasallam cikin harkar kasuwancinta ranar da za a tafi wannan fataucin sai aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam aka rasa ba a ganshi ba sai aka ce yana can bayan gari yana kwance yana bacci sai aka aika baffansa al-Abbas bin Abdul Muttalib ya je ya kirawo shi da ya tafi domin ya je ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya je tarar da annabi yana bacci irin nasa a karkashin bishiya amma ga wata macijiya nan ta nade ta fasa kai daidai jikin annabi hankalinsa ya tashi ya tafi je karyo reshe na bishiya domin ya zo ya kashe wani macijiyar daga reshen nan zai yi ke da wuya domin ya kashe ta ta ɗauki jelarta ta da ke shi ya waɗe su ma sai da annabi ya tashi daga bacci ya tashe shi ya ce amma me ya same ka ya ce gashi gashi gashi abin da ya faru ya ce ina aini tun san da nake yaro idan na zo cikin wajen gari na kwanta ina bacci Allah yake aiko min da wannan macijiyar tun gaba nan aiko shi tana kiyaye ne saboda kwari kar su zo su dame ni duk wanda ya kawo min ya zo ga jikina sai ta kawo da shi ita wannan hidimar ta kenan kawai yace saboda haka an haɗu an kai kadai ake jira zo mu tafi yawo kan raƙuman nan yace annabi hau baya annabi yawo kan bayan raƙuma aka daka aka daka take tashi sai yace an mu yace yace kana so mu tafi yace yace to sauko da ya sauko sai ya shiga gaba da ya shiga gaba sai ce to ka yi bayana da ya zauna a bayan yana daga ta sai ta tashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
imamul kulli ke da aka zo kafin a ce an karaso kowa ya riga ya dauki taguwar da zai hau babu wani taguwar da ke saura aka ce to kai yanzu Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata taguwa da ta saura sai wata zautacciyar raƙuma ita a can gefe ba ma garken ta ɗaya da wa'innan raƙuman ba saboda ta kai ga munzalin da idan ba ta gane mutum ba ta kan iya halakar da shi shi sai aka kai ta wajen turkenta da nisan gaske sai annabi ya ce to bari ya ji da ya ɗaga ƙafarsa ɗaya biyu uku waje ne mai nisa amma har ya shige inda take to da ya shiga inda take sai kuma aka ga ya ɗau lokaci bai fito ba hankali ya tashi me ya samu ko wani abu ya same shi ka san quraishawa suna da kabilanci suna san kansu annabin ne suka ki kawai saboda ya aiko shi Allah ya aiko shi zuwa zuwa gare su masu daukan masu suna dauka masu daukan takubba suna dauka aka tafi wai za a ji akan mata suna sauri su tawo suka ga annabi a hanya sun haɗe shi suka ce me faru mun ga ka dade yace ai da na shiga ne sai na ga ta tashi tayo kaina tana cewa assalamu alaika ya nabiyyan lahi sai na kasa gane me take cewa su kuma Allah ya kasa fahimtar da su ga abin da ya ba su labari kayan kulawa da Allah yake wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce to ga tafiya ta kama wato kisa tana da yawa amma bari in tsallaka ta saboda ina so mu zo har zuwa a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo a Abu Jahl tun a lokacin ya fara manzon Allah a hasada saboda su Maisura bawan Sayyida Khadija sun ce su annabi ne jagoran tafiyar nan tasu shi kuma Abu Jahl ce ta yaya za mu yadda ya zamanto mutumin da bai taba tafiyar wannan fatocin ba ce zama jagora wallahi sai dai araba gani ya ja jama'arsa su mai sai suka ja jama'ar su a bisa karkashin jagorancin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka to kan hanya ana tafiya su su Abu Jahl su suke gaba kuma a hanyar nan da ake tafiya fatauci rijiya guda ɗaya ce suka so suka je wajen wannan rijiyar suka sha ruwa suka ce mun rufe ta dan kada wa'annan mutanen da za su zo su gani kishi ya kashe su ana kan hanya masa ya cewa ya Muhammad a nan wajen akwai rijiya amma mun neme ta mun rasa nabi ya ce to mu sauka da kan dan Allah mutanen nan su je ne mana su annabi ya ce mu sauka mu duba aka sauka ana duba daidai kafar annabi sai annabi ya ce a duba nan wajen ana fara haƙawa ana yin haƙa bayan an gama haƙa a ga garuwa nan amma yayi nisa sai ya ɗauki rawaninsa kore sai ya zagaye yana zagewa da ya ɗaga nu ɗaya biyu uku sai ruwa ya zo ya cika suka sha suka koshi da su tafi sai suka ce mu ma mu toshe don ‘yan bayan mu kan samun ci mu ba haka muke ba aka shigo da aka shigo sham an ba su su siyar da duka kayayyakinsu kowace haja akan dirhami ashirin da biyar saboda haka sai abuja ya ce akan dirhami ashirin da biyar har ribas sai abuja ya ce abinda muke so da kuni ina da kudi abinda zami mu karya don wa'incan kansu samu abin siya mu kuma mu siyar da shi akan dirhami goma sha biyar biyar saboda haka aka zo suka zo suka kada bengilan cewa ga kaya nan sun zo da sauki da rahusa akan dirhami goma sha biyar biyar mutanen gari suka zo suka yuya suka taho suna suka za su fara siya da suka zo za su fara siya suka siya duka kayayyakin na su manzala sallallahu alaihi wasallam babu wanda taya har ana gobe za a taho sai ga wani balarabawa guda biyu farare sun zo suka zo suka tambi inda su annabi suka ajiye hajji suka ce nawa ne wayinan kayayyakin na suka ce dirhami 25 suka kalla sai suka ce mu za mu siye shi akan dirhami 50 sallallahu alaihi wasallam aka siye baki daya suka ce kuna da saura suka ci babu da saura kowai sai gida ta tashi asir da tabo sai abuja ne muna da saura ya shiga ya koma kasuwa duk wanda suka sai ya kwato ya ce mun fasa sai muka ako masa kudi suka ce gashi mun kawo zuwa kala suka ce wannan ayayi duhu mun fasa ba mu siyawa kaga ba su koma wanda wa'in can abin su ba ibn hisham ya kawo cikin cikin tarihin sa aka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala a gurguje ya aiko shi ya zamanto annabi ko mu ce gabanin aiko shi gabanin aiko shi da shekara uku laraba suka tashi za su sabanta gini na ka'aba bayan sun gama yin ginin nan aka zo inda za a daura hajar al-aswad an zo daidai inda za a daura wannan hajar al-aswad din rigima ya kaure saboda Allah yana kula da mutuncin annabi kada a zubar da jini kada kuma a rushe ka'abar nan saboda rigima suka ce duk mutumin da ya kullo ta wannan kofar manya da shi zai mana hukunci yana kullowa suka ce ga al'amin nan amintacce ne duk abin da ka hukunta yayi ya dauki bargonsa mai albarka ya shimfada ya dauki hajjal aswar ya daura ya ce kowanne kabilan nan su dauko su janyo shugaban su ya zo ya rike bakin wannan bargon a to kaga idan shugaban ka ya rike kamar kai ka rike suka riko suka to har aka zo inda za a saka hajjar asar ya ɗauki hannunsa ya albarka ya koma da shi wajen kaga wannan Allah yana kiyaye mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kada a taba wannan ginin da zai zamanto shine alqiblar al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam har aka zo Allah tabaraka wataala ya aiko shi Allah tabaraka wataala ya aiko shi yana kiran mutane zuwa ga Allah a nan wajen kiyayya ta ƙara yawa ga ga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa Allah ya tuba da kula da mutuncin annabi hayyema kansa alƙawarin kiyaye annabi da fadin sa man kan amma man kana yanzuna Allah yansurullahu fid dunya wal akhirati falyamdur bi sababin ila samai thumma liyaqa falyanzur hal yizi banda kaidu ma ya giz wanda yake tunani man ka wanda yake tunani yake zatan cewa Allah ba zai taimaki annabi ba sai ce to ya shiga cikin ɗakin sa ya saman ɗakin sa ya daura igiya a saman ɗakin ya kulle kansa ya mutu ya ga cewa wannan kiyayya za ta kare domin sai Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa ah Ibn Ashur ya kawo a cikin At-Tahrir wa Tanwir karkashin fadan Allah fa ina manu bi mithli ma amantum bihi faqad tadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul alim yace a lokacin da Allah ya saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ba za ka iya kwatanta yawan adadin musulmai da yawan adadin kafirai da suke kin annabi ba da musulunci amma Allah ya ga annabi idan har ba za su imani da abin da kuka imani ba kuma mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk yawan su fa inna ma hum fi shiqa Allah zai raba kansu kuma fasa yakfikahumullahu Allah zai kiyaye maka dukkan sharrin su domin Allah yana ji masa yana daga duk abin da suke aikata maka shine annabin da Allah tabaraka ta'ala ya ranga kiyaye mutuncinsa a dukkan irin wa'annan marhaloli daga cikin marahil na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama da ya tashi zai hijira daga makka zuwa madina ya tafi wajen sayyidina abubakar na siddiq ya ce Allah ya yi mini izini in tashi daga wannan gari in koma zuwa yasriba yace asubata asubata ya rasulullah ina son in zamanto abokin rakiyar taka ina son in zamanto abokin rakiyar taka kuma ya rasulullah ina son in zamanto taguwar ma da zamu hau ya zamanto ni ne ne hadiyarsa annabi yace kuma hidiman nan ta yawa yace a karba min ita sai yace na karba amma da wajewa zan biya kudin ta sallallahu alaihi wasallama saboda haka lokaci yayi suka zo suka yi ƙawanya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da niyya idan dare ya tsala kafirai su shiga shaidantar da shi sai da lokaci ya Allah tabaraka wataala ya ce ka to gare su ka fito gare su babu wanda zai ganka ya ibi ƙasa domin tabbatar ya gansu ya ibi ƙasa ya ringa zuba a kansu ya ringa zuba a kansu ya wuce babu wanda ya gansa babu wanda ya gansa yayi tafiya mai nisa sai da safiya ta yi suka tashi suka nufi gidan suka tare da sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajahu shine a kwance ka kiyaye waje Allah tabaraka ta'ala wa manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam suka to har zuwa kogo babu wanda ya san inda su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake tare da sayyidina Abubakar Siddiq in banda annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar sai wanda yake nuna masa hanyar abdullahi bin urai katin laisi sai kuma ɗan sai na abubakar sai ƴar sai na abubakar wanda ake kiranta da asma'u binta abubakar matar zubairu bin al'awwam radiyallahu anhuma abinda isa aka saka mata suna da zatun ɗaƙaini ma'abociyar zani guda biyu saboda ta ɗauki zaninta ta yaga shi gida biyu ɓangare guda ɗaya da guda ɗaya ne take ɗaura abincin da take kai wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ta ɗaure saman ta tawo ta ringa bin gefen gari ba ta so mutane su ga inda za ta je kuma tana da ciki wata takwas a wannan lokacin amma tana yin tafiyar kilomita tara daga maka zuwa inda sa'an da suke kilomita tara idan ta je ta dawo shi kuma ɗan sai na abubakar ya koro dabbobi ya biyo kan hanyar take don ya tafiyar da sawun kafar kada wa'annan mutanen su gani Allah yana kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama da faɗinsa illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idza akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tazanna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata allazina kafaru sufla wa kalimatu Allahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim Allah ya ce idan ba ku taimake shi ba hakika Allah tabaraka ta'ala zai zai taimake shi kuma yana kan taimakon nasa annabi suka yi kwanaki suka fito daga cikin wannan kogon sai da su manzala sallallahu alaihi wasallama suka yi kwanaki shida suna tafiya ga tsananin ishi da yunwa har suka zo wajen haima ta ummu ma'abad ummu ma'abad wata mata ce mai ɗan shekaru ita dai bata tsufa ba amma tana da shekarun da ta manyanta shi kuma ta zo cikin daji ta zo cikin daji ta kafa haimomi guda biyu ba abinda take sai dan siyar da wani abu da taimakawa waɗanda suke kan hanyar sa tafiya kai ka ce yadda zamu ɗauke shi a wannan zamanin mu na yanzu ka ce mishi kamar wani restaurant ta yi a wajen haima guda ɗaya nata da mijinta abu ma'abad haima guda ɗaya ta bakin da idan sun zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sayyidina Abubakar Siddiq mu nufi wancan haimar ta yi za mu samu nono ko nama ko dabino da za mu samu mu siya mu samu mu ci anan darasin da za mu koya a gurin nan shine za mu koya abin da ake nufi da shaja'a da kuma juriya annabi in ya ga dama zai tsayawa da sai na abubakar jin yunwa shi ma ba zai ji yunwa ba har ai wannan tafiyar ko amma zai yi haka ba a nuna maka kan cewa ita rayuwa dole sai ana kaiwa da kawowa sai an wahala ake samu ake kaiwa ga gaci sallallahu alaihi wasallama suka shiga wajen a wannan mata ummu ma'abad suka tambaye ta akan amin shin za mu samu nono a gurinki ta ce a'a a nan ne inda sai da ummu abad ta siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani irin siffa wanda a a da wani irin siffa wanda malamai suka haddato shi suka dabbaka yana daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka fi cika da suka je wajenta da suka je wajenta suka tambaye ta za mu samu nono a gurinki ko kuwa za mu samu wani ɗan dabino a lokacin babu wanda ya san inda su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke har suka zo wajen umma abad a ranar da suka bar wajen umma abad ne a ranar aka ji wani aljini aljini ko hatifi yana waka a cikin garin maka cikin dare yana cewa jazallahu rabbun nasi khairu jaza'i khaira jaza'ihi rafiqaini halaqala khaymatai ummi ma'bad wama nazala bil birri thumma tarahala fa aflaha man amsa rafiqa muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sakawa wa'inda mafi alkhairin sakayyarsa ga wa'innan abokane guda biyu da suka raka manzon Allah a tafiyarsa waɗanda suka sauka a haima ta ummu ma'abad sun sauka sun ɗanyi lokaci kaɗan sannan suka tashi ai mamakin wanda mamakin rabotar wanda ya wayi gari ya zamanto shine abokin tafiyar manzan Allah da suka zo suka sai ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da nono babu kuma wani abinci ko dabino da muke da shi annabi yana juya fuskarsa sai ya ga wata tinkiya a gefen gurin sai ya ce wuta kuma wannan tinkiyar kanjamammiyar tinkiya ce ramammiya sai ce to me zai ana mun wannan tatsan nono a wannan tinkiyar sai ce ai ita wannan tinkiyar abinda isa ma ka ga mijina abu ma'ar bai kora ta ba tare da sauran dabbobin mu an je an yi kiwo saboda kanjamammiya ce ba ta da wani lafiya cikakke ba ma yadda za a yi ta iya tafiya ana jin tsoron za ta mutu inda aka ajiye ta a gida abinda aka je aka samu aka ebo sai a bata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'azani ne ni an ahlabaha shin ba zaki zaki min izini ni in tatsi nonon nata wato abinda zamu koya a wannan tambayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata wato kan wani wayewa ne irin na manzon Allah annabi bai ce to bari mu nuna miki mu bari mu tatsuno nan ba a'a sai tambaye ta cikin lismana cikin kyakkyawan zance yace to zaki min izini ni in tatsa to da yake ita ma kuma al'aryahiyya ce wata kan wayayya ce mai saukin kai sai ta ce to babu komai ka iya tatsa idan kana ganin akwai nonon sai ce to yana zuwa sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannun jabbarsa ya daga nan wajen nan ma ya daga sallallahu alaihi wasallam sai ya kai hannu kafin ya ya taba hantsarta sai ta cika hantsar nono ya fito sai ya juyo sai ya kalle ta to tashin nan da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi anan ne ta gama kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aka mai masaki ka san fa koko bai kai masaki girma ba fa masaki fa ya fi ƙwaryan ma girma ko sai ya ce aka masaki da ya ɗauki hannunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallama ya kayi tatsa ɗaya biyu uku masakinsa ya cika masakin yana cika sai ya ɗauka da ya ɗauka sai ya miƙa mata ya ce tasha da tasha ta ƙoshi sai ya karɓa sai miƙa abu sai da na abubakar ya sha da ya ƙoshi ya karɓa ya miƙa wa abdullahi bin urai katil laifi ya sha da ya ƙoshi sai ya karɓa sai sha da ya sha sai ya kuma ɗauka sai ya zo tatsa ta biyu ya kama yana tatsa a wannan tatsa ta biyun sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tatsa talatin da bakwai idan ka hada da wancan uku nawa kenan tatsa arba'in yayi malam duk mutum da ya san da ake tatsa nono ya san ba yadda za a tatsa su ukun nan ya shiga kafula ne amma tatsa uku yayi wani abinda zamu koya mu ringa tafiya mu ringa yi mana tafiya da durusul mustafa da abinda zamu koya a wajen nan tatsa na uku mu'ujiza a manzan Allah ya nuna yana so ya gaya mana cewa da wanda ma bai san shi ba yunwar da annabi suka ji da kishirwa da suka ji akan hanyar su inda san inda ya ga dama za su ki jin yunwa doke yunwa doke kishirwan nan baki daya har a isa Madina amma ana so a koya mana karatu cewa komai sai muna yin kokartawa akan kan namu shi sa da ya zo sai ya ce bari kuma ku ga abin da ku kuma ba za ku iya ba sai ya tatsa uku mazajiro da ya dawo ya tatsa arba'in din nan yana maka ishara da sai mutum ya kai shekara arba'in sannan yake zamantowa cikakken namijin da Allah zai aiko zuwa ga annabtaka wancan abin yake maka ishara zuwa gare shi sannan ba ta ba da nono daga farko ta sha abinda zamu koya a ciki shine dan kad ummu ma abata tunanin wani rufa ido aka yi mata nonon nan ne dai shaki ji yadda yake sannan da ta bai da ya fara sha ba bai da sai da ya bata ba abubakar da abdullahi bin urakat laifi dan a nuna maka shi shugaba shi jagora shi yake tsayawa duk inda dadi ya zo baya fara gaba gadi ya cinye dadin baki daya bari ya fara bawa na kasar shi abinda ya ragowa shi ya hakure karba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gidan ummu ma'abad karfe 11 rana yana zaune a wannan a wannan gurin bai bar gidan ba har sai karfe 5 na rana wannan ilimin ana ci mishi ilmu halil waqti babu shi a littafi sai dai a faɗa maka ka lakanta shi kai ma ka lakana wani har haka amma babu shanin tashi amma ku je ku yi ramzi ku ga me yake tsakanin wa'annan a wannan wannan ba kuma abin da za a faɗa wani saboda haka da annabi ya bar wannan guri tafiyarsa ke da wuya yamma ta yi liƙis gabanin magarba duk wanda ya rayuwa kawai ya san lokacin magarba ake dawa daga kiwo ko sai ga abu ma'aban nan yana shigowa gida juyan da zai sai ya ga masaki bam da nono ya ce a ina kuma aka samu nono haka saboda ya san dabbar da ya bari ko yau ko gobe ne mutuwarta saboda haka a nan ne sai ta fara siffanta mai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take ce mishi ra'aitu rajulan tace na ga wani irin mutum ne da yazo zahirul wada'i watakan wani irin mutum ne wanda yake da kyakkyawan kyau abladal wajihi mai hasken fuska husnul khulqi mai kyawun halayya wato wannan ta fara abinda ake nufi da muqaddima introduction gabatarwa ne domin a siffanta manzon Allah ta kashi uku ta raba annabi ta siffanta shi kaga wannan tayi cewa kyakkyawa ne shi mai farin fuska ne shi mai kuma kyakkyawan hali ne shi don haka duk abin da za ta ɗaya na ƙarƙashin wa'ina abubuwan guda uku dama aka mukaddima ta gada saboda haka sai ta mai dajiya da cewa lam ta'ib sajla wa lam tadri bihi sa'ala wato wannan larabcin kana ji ka san larabcin mutanen ƙauye ne tsohon larabci lam ta'ib sajla bi ma'ana teɓa jiki mai teɓa sakakken jiki bai aibanta shi ba bi ma'ana jikinsa ba mai taiba bane ba ba mai sakakken jiki bane ba jiki ne wanda yake da rikakken jiki ne na cikakken namiji sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama wa lam tazri bi sa'ala haka zalika karamin kai bai munanta shi bai ma'ana ba mai karamin kai bane ba kansa babba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tace wasiman qasiman sallallahu alaihi wa sallama tace madaidaici ne shi mai farin fata a jiki fi ainihi ta'ajjub a cikin idanuwansa akwai wani irin jajajaja da ya kewaye bakin baki ne siddiq farin fari ne tas wa fi ashfarihi wadafur sannan gashin makyautansa gazar-gazar ne suna da tsayin gaske kuma abu buɗe suke sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ta ce wa fi sautihi sahalun a muryarsa kuwa idan yana magana wani irin tausasan lafuzza ne suke fitowa masu daɗin ji idan ana faɗa wani irin murya ne wanda ta fi ƙarfin mizmari na mizmari Ali Dawud sallallahu alaihi wasallam ko shi yana cewa ad ajal aini tazari bi aini ma'an inda al-khaymi lati tarta'u wa fi lihiyatihi kasafa tace kuma gemanyarsa cike take da gashi ko mai shi yake cewa wali ya tukassan wa sadirin muwassa'u ta ce azajju a ƙaran ta ce yana da maɗan ƙwarin gira a ƙaranu giran kamar a haɗe suke sallallahu alaihi wasallam amma wa'inda suka siffanta shi a wani ɓangaren sun ce giran nashi a rabe yake sallallahu alaihi wasallam ta ce in samad fa'alayyar waƙar idan ya shiru sai ga wani nutsuwa a tattare da shi wa in ta kallama sama alayyar baha idan kuma ya buɗe baki yana magana sai ga wani irin kwarjini ya tattara gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta ce wa huwa ajmalun nasu wa abhahu min ba'idin ta ce ya fi duk mutane halittar Allah kyawu kuma ya fi su kwarjini daga nesa sallallahu alaihi wasallam idan yana nesa kyakkyawa ne shi ga kwarjini wa ahsanahum wa ahlahum min qaribin ya fi su kyawu ya fi su dadin mu'amala idan yana kusa da kai sallallahu alaihi wasallam to kaga nan kashi na biyu kenan a cikin siffantawar da taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta zo kuma kashi na uku ta ce hulhul mantik yana da daɗin zance faslun idan yana magana a rarrabe ke maganarsa wa in ƙala ƙalal fasla wal haka ya raji'u in ji shawar ibrahim radiyallahu anhu la nazurun wala azun idan yana magana magana ba da sauri yake yin ta ba wala azun kuma ba ta cakuɗe ɗaniya ba ta shiga cikin wata a kasa fahimtar me yake cewa ba haka yake magana ba daki daki daki yake idan yana magana sallallahu alaihi wasallam tace kana mantiqu wa hazaratun nazmin yatahaddarna ka annama mantiqu kai ka ce idan yana magana kamar wata kai shirayyan shirayyan tarbi ne wanda ake saki das das das haka magana sake daki daki daki yake sakin magana idan aka samu inda ya kamata maimaita sai maimaita maganar ma sau uku sallallahu alaihi wasallam rafa ta ce madaidaici ne shi la ta wa ainihin min ɗunin ta ce bai taɓa jerantawa da mai tsawo face ya fi shi tsawo sallallahu alaihi wasallam gusnin baina gusnai ne ta ce wani reshe ne shi tsakanin rassa guda biyu tsakanin sayyidina abubakar da abdullahi bin urai katin laifi wa huwa anzaru salasati manzaran amma ya fi dukkan rai sakan nan uku duk ya fi su kyawu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahsanahum qadran ya fi su kyawun diri lahu rufqatun yana da abokanan tafiya ya fufu da bi suna ji da shi suna ji da shi in qala an zatu li qawli idan yayi magana sai su shiru suna jin me yake cewa wa in amara tabadaru li amri idan yayi umarni za su gaggawa wajen aikata wannan umarnin nasa sallallahu alaihi wasallam mahfudin an gina shi ne da kurjini mahshudin an gina shi ne da inda ka da shi dole sai ka sai ka sai ga kwarjininsa la abisu ba mai tuɗi ne fuska bane ba ai shi tuɗi ne fuska sufa ne na mai nurkufar shi shi kuma ba shi shi wala mufannadin baya yin magana da ba za a gane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita kanta halitta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata inaya ce kiyayewa ce da Allah tabaraka wataala yau manzon Allah dan kada ya kalle shi kaga wani makosa idan kaga wani makosa a tattare da shi zuciyarka ta darsa ka halaka shi sa Hassanu da aka bashi kuɗi aka ce ya je yayi ya je yayi waka ta zambo ga annabi ya ce ban taba ganin shi ba kuma shi mutum ba a mai waƙar zambo sai an gan shi an ga mai za a aibata ya ɗauki raƙumarsa ya hau kanta ya taho madina ya sauka a madina ya je masallaci ya ɗaure raƙuma ya ce annabi yake nema da aka kawo shi wajen manzo Allah ɗaga kai da ya ga annabi ya waɗi su mamme da aka tashe shi aka ce me ke damunka sai ya ce wa ahsanu minka lam tara qaddu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u yake mai kyawu irinka idanuwan Hassan ba su ba ganin irinsa ba mai kyawu irinka ban tunanin wata mace ma ta haifi irinsa kai fa an halice ka ne abun kubuta daga dukkan aibubbuka ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u kai ka ce an halice ka ne kamar yadda kai kake so sallallahu alaihi wa alihi wannan kiyayewa ne na manzon Allah da annabi sallallahu alaihi shine wanda Allah ya mai wani irin kiyayewa da bai yi wa sauran dukkan annabawan ba tare da haka wani kulluhum gurrun saratun ajillatun amma wa ma kabuna abdullahi inda tsawai masu girma ne jagorori ne amma idan ka hada su ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd saboda haka yadda za ka fahimta haka shi ne wanda Allah tabaraka wata'ala yake kiyaye shi da duk abin da ake sa Allah ya sauka da alkur'ani don kiyaye mutuncinsa bari Allah da kansa yake mai alkawarin kiyaye suna cewa ya ayyuhan nabiyyu hazzuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minina ya kai wannan annabi ubangiji ya isan maka shi zai ije maka dukkan sharuka da shine wanda Allah ya faɗa haƙinsa allazina qala lahumun nasu inna nasa karjama ulakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu bi hasbunallahu wa ni'mal wakil da mutane suka suka tara kurzumin jama'a domin su zo su shahidantar da shi yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya san mana shine annabin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalati a wata riwaya fama ballaghta risalata wallahu ya asmuka min nas abinda ya janyo aka saukar da wannan ayar lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina idan yana zaune sai a sami sahabbai cikin dare suna kewaye saboda kar a samu kafirai su biyo dare su shaidantar da sayyidina rasulullahi ranan kai Allah saukar da wannan ayar annabi ya ce waye nan yace ni ne ya rasulullahi kai waye ce sa'ad bin abi waqas yace tafi Allah ya ce min wallahu ya asmuka min nas bana gudun komai ba na jin tsoron komai ba wanda san da Allah ya saukar da haka shi zai kiyaye ni sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tare da haka dukkan annabawa da Allah ya aiko su zaka tarar cewa idan mutanen suka soke su sai Allah ya ce kurama amma idan annabi ne a Allah ne kirama mai misali annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni ai ko Allah yana ga mana wala kadar salna nuha ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaikum azaba yawmin azim haƙiƙa wala kad arsalna nuhan haƙiƙa mun aiko nuhu zuwa ga mutanansa yace ya ku jama'ata ku bautawa Allah ba kuma da ba ku fa da wani ubangiji ba Allah ba ina jiye muku tsoron azaba rana babban ranan nan ne a wani waje zaka ji suna cewa qalu ya nu ma ji trai bayna wa ma nanu bitariki alatina an qawli ko ba za mu rabu da saboda mutanen saboda magana kamar rabu da da da amma yake suna kai kalu ya nun kajadarta na fa'atar ta jijala na fatina bi masu irina in kuntu min saliki to ka kawo mana ma abinda kake kake kake kake alkawarin cewa wani zai faru da mu to kawo mana kai wani waje zaka ji qalal mar'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin suka ce ai muna maganin ka cikin bata ba bata bayyanan ne amma Allah bai ce wani abu ba sai ce karama sai muka ji ya ce kare ya komi laysa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin uballiku risalat rabbi wa anzalakum wa alamin Allah ne ma la ta'lamuna yace babu wani bata a tare da ni ni dai annabi ne manzo ne daga wajen ubangiji na zo in isa muku da sakon ubangiji ne ina muku nasiya kuma na san abin da kuma ku sani ba shi ya rama kansa shi ya rama kansa domin ba Allah bane faɗo wani abu idan ka dauki annabi hudin alal wajhil misali ko wa ila adin akhawum huda ala ya qawmi ibudillah ma lakum ilahin ghayru afala tattaqun mun aiko wa adawa dan uwansu hudu yace ku bauta ma Allah ba ku da wani Allah an ba shi ba ba ku ji tsoron Allah mai mutane suka ce qala al mala'u allazina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min al kazibina subhanallah suka ce muna ganin ka cikin wawantaka kai muna ma zatan kana cikin makarita kai wancan wajen qaliya wuri kajjali tana fa asata jana fa ta fa ta zayin kutu sadiki ne har inda suke har inda suke cewa muna tunanin illa taraka ba da ahliyatina bisujin muna ganin fa gumakan nan namu ne suka shafe ka kake yin abin da yake ba na masu hankali ba Allah bai ce komai ba sai ce shi ya rama qala ya qawmi laysa bi safahatun walakin rasul min rabbil alamin uballikum salatu rabbi wa ana lakum me nasuna min kaga shi da kansa ya rama idan ka dauki annabi shu'aibu shi ma da yazo yace ku cika aufil mikyal wal mizan wala tubqasun nas asha wala ta'am filad musin karshe dai me suka ce kalu ya sha'aibu ma na kauka sami ma ta kulu wa inna lana raka fina da ifan walaula rahaduka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz ba ma fahimta me kake cewa ba dan jama'ar ka ka fito daga cikin dangin ba da wala jefe ka zami baki Allah ya rama yace kala ya qaumi aradiya azalakum illa wattaqatumu wa ra'akum ziriya jama'ata ya ku jama'ata kuna ganin dangina sun fi kun fi ganin mutuncin dangi na fiye da jin tsoron Allah idan ka dauki annabi Musa Allah ya ga mana walqarati na Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila iz ja'ahum faqala fir'aun inni la'azunnuka ya Musa masburan mun bashi ayoyi guda mai guda tara ko arsala alayhi dufana wa jarada wa lakum wala wadda fadi wadda ma'atu fasaha wa sabra kanu qawmun zuwa dai duka wannan ayoyin mai fir'auna ya ce mai inni la azunnuka ya ya Musa masuran ina tunanin kai Musa sihiri akai maka kanka ya tafi Allah ya rama mai yace a rama da kanka menene qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masburan yace kai ka san wanda ya sokar da wannan ubangijin sammai da kasai ne ina tunanin kai kuma tsinanne ne kai fir'auna kaga duk su suke ramawa da kansu to mu dawo kan manzo Allah a hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai suka ce wa qala wa qala allazina kafaru in hadha illa ifku naftara wa ana wa alayhi qaumun akharu suka ce wannan magana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa iskun kage ne ya kaga da kansa sannan wani su jama'a suke taimaka masa Allah ya ce ina na bai wa ni zan rama mai kanka ce kowa komai faƙad ja'u zulman wa zuran Allah ya ce ƙarya kuke kun zo da zalunci da ƙarya da ƙage ku ne maƙaryata kaga Allah ne rama mai anan da da suka ce menene wa qalu asati lawwali na kataba wa hiya tula alayhi bukratan wa asila suka ce asati alawwalina ai tatsuniyoyi ne na mutanen can baya wa hiya tula alayhi ake mishi shimtar sassafiya da yammaci Allah ya ce a'a ba za ka rama ba ni zan rama maka Allah ya ce kullun zalul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu bi kana ghafurur rahima ka ga musu an zalul ladzi wanda ya saukar da shi wanda yake masanin absammai da kasai ne kuma ya kasance mai gafara da jin kai kaga Allah ne kirama mai da suka ce wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq ya za a ce wai annabi ne amma kuma yana cin abinci ai kamata kai ci abinci koi kuma gashi yana zuwa kasuwa ma yace zuwa ja Allah ya ce nan ma ba kai zaka rama ba ni zan rama maka wa ma arsalna qablaka min al mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaqi ka gaya musu ba kanka farau ba eh ba wani annabi da muka aiko manzo da muka aiko gabaninka face yana cin abinci su ma suna ci kamar yadda kake ci kuma suna zuwa kasuwa la hawla wala quwwata illa billah kaga yadda Allah yake rama wa manzon Allah da suka ce wa yaquluna ayyinna la taruku alihatina li sha'ir majnun sai za mu rabu da gumakan mu mu daina bauta masa akan wannan wanda ba mai hankali ba wal billah Allah ya ce a'a li sha'irin mai mawaki kuma majnun Allah ya ce a'a bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin da gaskiya yazo kaga Allah ne duk yake ramawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu dan dawo baya a haƙƙin annabin nuhu me suka ce inna lan naraka fi me dalalin mubin fa ko to da suka ga manzon Allah a bata yake suka ce kagan abubuwa yake yi sai Allah ya ce to wannan ramo kuma da zan yi ba irin ta baya bace ba wannan kafin rama da amsar sai na yi ma rantsuwa tabbatar akan gaskiya kake sai muka ji Allah ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالفك الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى آه فتمارونه على ما يرى صلى الله عليه وسلم Allah ya ce na rantse da sauraron surayya a lokacin da yake walƙowa manzan Allah bai bata ba kuma ba abin da yake faɗa sai san sai sai baya taɓa faɗin san ransa sai abin da Allah ya mai wahayi ya kusanta Allah ya ƙara kusanta Allah zuciyarsa ba ta ƙaryata abin da ya gani ba ta bai zama za ku ringa zargin sa akan abin da ya gani shin zargin sa wuce akan abin da ya gani to kan ku zarga kai da abin ya kai ya kai ya kai ya kawo sai Allah ya ce to shikenan tan dai ba za ku daina ba ina ta rama masa to bari mai ramuwa mai zafi sai ce innal ladzina yuzuna Allah ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا duk wanda yake cutar da Allah inda ka taba manzo Allah to ne ka taba wanda yake cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine mishi a duniya ya kuma tsine mishi a lahira kuma ya tarada mishi azaba hulakantacciya mu dauki kan ayan nan mu ga cewa Allah ya ce ya tsine masa a duniya ko mu ga da gasken ya tsino take Imam al-Bukhari ya rawaci hadisi da wajen sayyidina Anas bin Malik ya ce akwai wani banatare da yazo ya musulunta ya kusanci annabi har ya zama to ɗaya daga cikin kutabul wahyi masu rubuta wahyi ana jika tunan saboda haka sai ya dawo ya ride kuma kafirci sai yake ga jama'a sa ai shikenan bari in je in yaudari Muhammadu san dai baya karatu baya rubutu idan ya ga mu abarin rubuta sa raina a ranar da ya faɗa ka ranar ya mutu da sai ka gani Allah ya fara tsine musu da suka je suka binne shi da suna gama binne shi wa shigai sun dare safe suka sanar da kasa ta amayo shi suka ce to zuma mari saboda ya fita daga addinin shine suka biyo dare suka suka hake shi mu canja guri suka canja guri suka je suka binne shi wa shigari suka zo suka tar da cewa kasa ta hako shi suka ce to kuma ne sai da dare mu je wani wajen da ba wanda zai gani suka je suka kuye suka binne shi kasa ta kara hako shi kaga imamul hakim ya kawo a cikin musadak nashi al-sahihaini cewa lahab dan abi lahab ya zo ya rashin kunya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai Allahumma sallit alai kalban min kilabika Allah ka ra'aka sallada mishi karnuka daga cikin karnakanka kuma magana ta je kunnan sa wata rana yana halin tafiya dare yayi za su kwanta sai ga jama'a sakai ku zo fa ku kewaye ni saboda Muhammadu bai dan yi magana fa bai fadan saransa kafa mu ga wani kariya tun tsaron suka zo yace kada wanda ya bacci a cikin ku dare ya tsala Allah ya sa suka yi bacci baki ɗayan sa ya ta sai ga wani zaki nan ya zo ya dauke shi tantakat daga tsakiyar su ya ya ya galgala naman sai bashi a wajen yake yana iwu amma ba su jin ma me yake cewa ko nan lazina yuzna Allah wa rasulullahi la'anahumullahu fid dunya kana gani a Abu Nu'aymin ya kawo a cikin dala'il nubuwa cewa abu jali ya tattara utubatu da shaibatu da abu sufyan da abul butariyu da da da da al-asr bin abdul muttalabi da asi bin wa'il da nabiyin da munabbayin ayyan mughirah bin shu'ba da abdullahi bin umayya ya tara su yace ba dan ina jin tsoron abin da za ku ce ba da wallahi gobe idan muhammad ya zo yana yin wannan bautar tasa a jikin ka'aba ni kuma zan je ɗauki katoton dutsen rotsa mai kai da shi suka ce wala ba mu shoko mai ba suka ce to shikenan washe gari annabi ya zo ya yi sujada kenan su kuma suna can gefe ya ɗauko abin nan ya ɗauko dutse ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗagawa aka ga ya dawo a guje kuma ga dutsen a makala a nan da kyar aka ce suka tambaye shi me faru da kai ya ce wallahi da na zo wajensa na ga wani rami ya buɗe abin nan raƙuma da ban taɓa ganin raƙuma mai ƙaton kai irin nata ba da ƙaton baki irin nata ta buɗe baki tana so ta cinye kaina da aka kai wa manzo Allah labarin ya ce za ka jibrilu ya ce jibrilu ne ya ce wallahi da ya matso ne da mala'iku sun ya gaiga da shi lokacin da aka saukar da tabbace da abila bin wattab matarsa umar atu hammalat al-hadabi ta to za ta zo ta yi manzo Allah rashin kunya tana towa sai sayyidina abubakar ya ce ya rasulullahi dan Allah mu bar wajen nan saboda wannan mata kanat bazi'a me me me furuci ne marasa kyau akwai ba ta bakin ta kar ta zo ta ga maka maganganun banza yace ba ta gani ba kyale ta ga annabi ga sayyidina abubakar ta to tana zuwa wajen sayyidina abubakar ta ce ina abokin naka ya ce menene ta ce mun ji an ce yana faɗa mai su maganganu batanci a kanmu amma can dai ba nan bari in je in dawo ga kuma annabi a gefen sai na abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi sai ce sai na abubakar mala'iku ne Allah ya dauke aiko ɗaya daga cikin su ko yazo ya dauki fuka fukin sa guda ɗaya rufe ba ta ganna Imam al-Bukhari yana wuce hadisi wata rana jibril ya zo da manzala sai annabi ya kawo mashi ƙara mu rufe da wannan annabi ya kawo mai ƙaran a kafirin maka waɗanda suke musguna wa rayuwarsa ya ce a cikinsu akwai muhirat bin shuba yana faɗa sai jibril ya ɗauki sai ishara zuwa ga hannunsa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kake nufi ya ce kafai cika na ishe maka sharrinsa sai ya ce sannan a cikinsu akwai al'asar bin abdul muttalibi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga idansa akai jibril alaihi salam ya nuni zuwa ga idansa yace me kake nufi yace kafai na na ije maka sharrinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci al-aswad bin abd yagus sai jibril sai jibril ya nuni zuwa ga kansa sai yace me kake nufi yace na ije maka sharrinsa sai ya ambaci asi bin wa'il sai jibril alaihissalam ya nuni zuwa kunnansa ya ce mai kake nufi ya ce na ishe maka sharinsa sai ya ambaci alharis sai jibril ya nuni zuwa ga cikinsa ya ce mai kake nufi ya ce na ishe maka na ishe maka sharinsa duk wa'innan abin da ya faru da su wanda aka nuna ainihin idansa na farko a hannunsa wato muhiyat bin shuba ya zo ta rana yana tafiya ya zo ta da wani wanda yake fake abin nan wata mashinsa ya dan jefa irin mashin saman nan ko ya zo ya samu hannunsa ya cire al'aswad bin abdul mutalabi da aka yi nuni zuwa ga idansa ya jo yana tafiya ya zauna kenan karkashin a cikin wani kogo tare da ƴaƴansa ringa iyo yana cewa ku zo ku taimake ni ku zo ku taimake ni za su hallaka ni ƴaƴan ba su ga komai ba haka hai ya makance kuma da wannan makanta ya mutu idan ka ɗauki al'aswar bin abdu ya guz wanda aka yi ishara zuwa kansa ana zonan kalau kansa ya fitar da wani kurji da wannan kurjin ya koma zuwa ga Allah in ka ɗauki asi bin wa'il asibin ali yana zaune yana ya fita zuwa da'ifa akan jakinsa ya je karkashin wata bishiya kwanta yana bacci wani dan dan tsinke kadan ko ya wafi ya shiga ya shiga kunnensa shine sanadiyar mutuwarsa al-haris cikin sa ne ya cika ya cika an rawin hadisi ya ce har sai da ya kai ga matsayin da turosan sa yana fitowa ta bakin sa duka wannan baki ɗaya karkashin fadan Allah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man tawakkal mu'min duka wannan ƙarƙashin faɗin Allah wallahu ya asmuka minan nas duka wannan ƙarƙashin faɗin Allah man kana yanzu na Allah yansu rawallahu fi duniya wal akhirah falyamdur bi sababin ila sama'i thumma liyaqa falyanzur hal yuzibanna kaidu ma yajiz shi sa maulan mushawi babi sallallahu ta'ala anhu shekara 1361 aka samu wani ya rubuci yana so ya nuna cewa sai annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yana sama da manzon Allah shi Ibrahim sai ya ce kakkai tunanin wa'annan saban dan ba sa nan ko Jibril ba aiko da shi mu kuma masoya manzon Allah za mu kyale shine sanadiyar da yasa ya rubuta nujumul huda fi kauni nabiyina afdalu man da'a ila Allah wahda muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya karbi wannan hidima da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan hidima da aka yi masa Allah ya tabbatar da mu cikin masoyansa ya kashe mu a ciki ya tashe mu a ciki alfarmasa sallallahu alaihi wasallama wa kullu amin wa antum bi khair wa dumtum fawqa ma rumtum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله الحمد لله